إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na masjidu bin taimiyyata rahimahullahu ta'ala wanda ke kofar asibitin koyarwa na garin azare jihar bauchi tarayyar najeriya majalisi da muke karanta littafin umdatul ahkam min kalami khairil anam wallafar alhafiz abdulghani almagdisi rahmatullahi alai wannan majalisi shine majalisi na riwayar Imam Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin yana ba wannan mutumi ya shigo masallaci faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanke huɗubarsa, ya fiskanci wannan mutumi da maganarsa ya ce masa sallaita ya fulani shin ka yi sallah kuwa ya kaiwa ne ma'ana kai salikul gatfan shigowarka da kai ka yi sallah wace sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake tambayarsa tahiyatul masjid gaisuwar masallaci tunda a baya mun karanta hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hanawa wanda zai shigo masallaci ya zauna face sai yayi raka'a biyu na gaisuwar masallaci idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'atayn in dayan ku ya shiga masallaci to karfa ya zauna har sai yayi sallah raka'a biyu tahiyatul masjid wato gaisuwar masallaci to shine manzo Allah yake tambayan shi anan cewa kai sallah ya kaiwa ne wannan yake nuna mana duk da cewa manzon Allah yana kuduba hankalinsa bai ɗauke daga bibiyar waɗanda yake musu kuɗubar ba, wane yanayi suke ciki, me suke aikatawa, hankalin annabi ba tafiya a kansu, yana bibiyar abin da suke yi. Shi ya sa Salikul Ghatfani da ya shigo, ya nemi guri ya zauna manzan Allah ya yanke kuɗubarsa ya fuskantar da maganarsa zuwa gare shi, yana mai tambayarsa cewar, Shin ka yi sallah yawa ne? gabanin ka zauna? Ƙalala amsar da ya ba wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama shi ne a abanyi ba. To me yasa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya tambaye shi, alhali sanda ya shigo, manzan Allah ga shigowarsa, ya zo ya zauna ai bai sallam ba. To me yasa annabi ya tambaye shi, dalilai guda biyu. malamai suka ambata dalili na farko suka ce zai iya yiwuwa gabanin ya iso inda ya zaunan yayi watakila annabi bai kula ba shi yasa ya tambaye shi wannan dalili na farko kenan da malamai suka ambata dalili na biyu kuma saboda kar a yanke masa hukunci ba a ji ta bakinsa ba shi yasa ko gaban alkali kaje alkali sai ya ji ta bakinka kafin ya yi hukunci to shine manzo Allah ya bashi dama ya ji ta bakinsa yasa ya tambaye shi cewar shin yayi sallah kuwa shine ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amsa da cewar bai yi ba Ƙala sai manzan Allah ya ce, ƙum tashi farka raka'atain, ka yi raka'a biyu, ma'ana ka yi raka'o'i guda biyu na gaisuwar masallaci. Wafi riwaya cikin wata riwaya fasalli raka'atain, ka yi sallah raka'a biyu. A nan gurin manzan Allah sallallahu Alaihi Wasallama ya fuskance shi da tambaya a cikin mutane. Bayan ya amsa tambayar manzan Allah manzan Allah ba shi umarni kenan wannan yana nuna ya halatta ka yi wa mutum gyara bainar jama'a yawa alaji alaji ya ba mu amsa ya halatta ka yi wa mutum gyara bainar jama'a da nufin sauran jama'ansa amfana ba wai ka yi ba ne don ka disga shi ko kuma ka kunyata shi a'a kayi ne dan saura masu amfana wannan dalili na farko kenan da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa wannan gyaran bainal jama'a dan me dan sauran su dauki ilimi tayu akwai wasu waɗanda suke da fahimta irin tasa kan cewar idan suka shigo masallaci liman yana kudu ba bai kamata su yi tahiyatul masjid ba tunda ba a so mutum ya shagaltu da wani abu face sauraron kudu ba to kaga shi fahimtarsa kenan yana ga bai kamata ya shagaltu da yin sallah ba alhali liman yana kudu ba me ya kamata yayi ya zauna ya saurari kudu ba to shi fahimtarsa kenan to tayu akwai wani wanda yake da fahimta irin tasa to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa tambaya bainal jama'a ya masa gyara bainal jama'a dan ya ilmantar da duk wani wanda yake da fahimta irin tasa kan cewar idan liman yana hudu ba ba a so wanda zai shigo masallaci a daidai wannan lokaci ya shagaltu da sallah abin da ya fi dacewa ya shagaltu da sauraron kudu ba annabi ya nuna masa a abin ba haka ba ne ba su yi karo da juna ba sauraron kudu ba da kuma tahiyatul masjid ba su yi karo da juna ba wannan dalili na farko kenan da yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya masa gyara bainal jama'a dalili na biyu da malamai suka ambata shine bashi halatta ka'ida ce ta malamai bashi halatta a jinkirta bayani lokacin da ake bukatarsa la yajuzu ta'khirul bayani an waqtil haja bi halarta a jinkirta bayani ba daga lokacin da ake bukatarsa to yanzu ne ake bukatar wannan bayanin to a jinkirta shi bai halatta ba to shi yasa annabi ya masa gyaran atake kenan annabi yana gaggawan yin gyara idan ya ga an kuskure baya jinkiri ya ce bari in bari sai gobe ko sai wani sati ko sai wani wata to haka kuma ake so mu zama wajen koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a duk inda muka ga gyara kar mu yi nawa wajen gyara shi kar mu yi jinkiri wajen gyara shi ɗabi'a ce ta banu Isra'ila, kanu layata na hauna an munkarin fa'alu, Allah ce, labisa ma kanu yasna'u, su sun kasance munana da ake aikata na sabon Ubangiji ba sa hana. Allah ce, tir da irin wannan ayyuka da suka kasance suna aikata. Manzo Allah sallallahu Alaihi Wasallama yana ganin kuskure a take yake yin ƙoƙarin gyara wannan kuskure. To babban abin da za mu fahimta daga wannan hadisi da muka karanta an shar'anta mana yin tahiyatul masjid a yayin da muka shigo masallacin juma'a alhali liman yana kudu ba me yasa saboda wannan hadisi na salikul qatfani wanda aka samo daga jabir dan abdullahi Allah yarda da shi da babansa gaba da amma wannan matsalar na yin tahiyatul masjid lokacin da liman yake ba, an samu ra'ayoyi guda biyu na malamai ra'ayi na farko sun tafi da zahirin wannan hadisi wanda a kansa ne imamu shafi'i yake da kuma imamu ahmad kenan a mazhabar shafi'iyya da kuma mazhabar hanabila sun tafi kan an shar'anta yin tahiyatul masjid ko da liman yana kudu ba kenan a waɗannan mazhabobi guda biyu ba a so idan mutum ya zo masallaci liman yana kudu ba ya zauna sai ya yi tahiyatul masjid me dalili wannan hadisi da muka karanta na salikul ghatfani da ya shigo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana kudu ba ya tambaye shi shin kai sallah kuwa ya kai salikul ghatfan ghatfani ya ce a a manzon Allah ya umurce shi da ya tashi yayi sallah to akwai kuma fahimta ta biyu da ta bambanta da fahimta ta farko wadda a kanta ne abu hanifa Allah masa rahama da imamuna malik Allah masa rahama suka tafi shi ne bai halatta ka zo masallacin juma'a liman na hudu ba ka shagaltu da yin sallah ba saboda duk wani abu da zai shagaltar da bawa daga sauraron kudu ba ba a sansa to a wannan fahimta ne mazhabar hannafiya da kuma malikiya suke kan cewar ka zo masallaci liman yana hudu ba to abin da aka fi so ka shagaltu da shi shine ka shagaltu da sauraron hudu ba kenan a mazhabar malikiya idan ka shigo masallaci liman na hudu ba so ake ka nemi guri ka zauna kar ka yi tahiyatul masjid To waɗanne dalilai ne suka dogara da su waɗannan mazhabobi guda biyu da mazhabar hanafiya da kuma malikiya. Su dai shafi'iyya da hanabila mun ga dalilinsu gashi nan. Wannan hadisin da muka karanta na wannan babi. To amma hanafiya da kuma malikiya menene dalilinsu? Sun kafa hujja da dalilai guda biyu. hadisai guda biyu hadisi na farko abu dauda ya fitar da shi cikin sunan ɗinsa cewa wata rana manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yana kan mimbarinsa yana kudu ba sai wani mutum ya shigo masallaci yana ta tsallaka kafaɗin mutane yana ƙetarawa ya hango guri can gaba yana so ya isa wannan gurin da ya hango ba kowa ya je ya zauna ya tsallaka wannan ya tsallaka wannan yana ta daga kafafunsa yana tsallaka kafadun mutane manzo Allah sai yanke kudubarsa sai ce masa ijlis faqad azaita yace masa zauna ka cutar da bayin Allah saboda yanzu ka daga kafafunka ka ɗaga ƙafarka wannan da wannan suna zaune ka tsallaka ta saman kafaɗarsu kama akwai rashin girmamawa kama akwai rashin girma wasu ma za ka tarar dattawa ne shi mai tsallakawan sun haife shi to sai zaman to bai girmama su ba to ko na ma dai ba su haife shi ba ɗan adam yana da karamci saboda haka ka karrama shi Allah ya karrama shi kai ma ka karrama shi kar ka wulakanta ɗan adam duk kuma ɗaukakar da kake da ita ba ta ba ka dama ka wulaƙanta ɗan adam ba saboda Allah ya karrama shi ya ɗaukake shi walakad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr Allah ya tabbatar mana cewar ya karrama ƴaƴan annabi adam to me zai sa kai kuma ka zo kana wulaƙanta su kana rena su domin wanda zai daga kafarsa ya tsallaka kafaɗin mutane guda biyu bai karrama su ba kamar yadda Allah ya karrama su wannan na farko ke na biyu yana da wahala mutum ya tsallake kafaɗu uku bai zunguri ɗaya daga ciki ba zai iya zunguran wannan ko da bai zunguri wannan ba kaga anan ma ya cutar da mutum saboda haka tsallake kafaɗin mutane shari'a ba ta goyi bayansa ba saboda akwai cutar da mutanen da kake tsallaka kafaɗinsu dan da kafar taka za ka iya dukan kafaɗar wani ka cutar da shi sa'an nan kuma ko da baka daki kafaɗar tasa ba ka ƙasƙantar da shi ka ɗaga kafar da kake taka ka je ko ina ka tsallaka kafaɗarsa to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa umarni da ya zauna kar ya ci gaba da ƙetarawa harin sai ya isa wancan gurin da ya gaba kowa to a nan gurin imamuna malik da abu hanifa sai suka ce ai a take manzon Allah masa umarni ya zauna bai ce masa yi sallah ka zauna ba sai ce masa kawai ya zauna suka ce wannan dalili ne da yake nuna ko da liman yana hudu ba zama za ka yi saboda wannan mutumi da ya ƙetare kafaɗin mutane umarnin da annabi ya bashi kenan bai masa umarni da ya yi sallah ba annabi sallallahu alaihi sallama ya umarce shi ya zauna suka ce al'amru bishai'i nahyun an diddi in aka yi umarni a aikata abu to a take kamar hana ka ake ka aikata kishiyarsa shi ne al'amru bishai nahayun an diddi yanzu da aka ce maka kai biyayya wa iyaye ko da ba a ce maka karka saba musu ba umarnin nan da aka baka ya kunshi hani ga saba musu shi ne al'amru bishai nahayun an diddi umarni kan a aikata abu a take ya kunshi hani wajen aikata wannan abu sace to a nan gurin tunda annabi ya masa umarni ya zauna wannan umarnin ya kunshi hani akan kishiyar zama mece ce kishiyar zama mutum ya tsaya ya sallah to wannan dalilin su na farko kenan dalilin su na biyu hadisi ne wanda yana nan tafi zamu zo mu karanta shi bayan wannan hadisi ina tsammani hadisin Abu Huraira shine idza idza idza qulta li sahibika shine yake biye ma wannan idza qulta li sahibika ansit yawmal jumu'ati wal imamu yakhutubu faqad lagauta wannan hadisi shine yake biye ma wannan zamu zo mu duba shi annabi yace in ka ce wa dan uwanka yi shiru alhali liman yana kudu ba to kai lagu a nan gurin suka ce ka ce wa ɗan uwanka ya yi shiru, ai hana shi kake wajen aikata mummuna, tunda idan liman yana kuɗu ba, mutum ya yi magana ai ya yi mummuna, to kai yanzu da za ka ce masa ya yi shiru, ai kana hana shi ne daga aikata mummuna, hana shi ɗin nan da kake daga aikata mummuna ai na hayun ne anil, anil munkar ko, wanda Allah maɗaukakin sarki ya jinjina masu umarni da kyakkyawa da kuma hani ga mummuna. Annabi sallallahu Alaihi sallama shi ma ya jinjina masu umarni da kyakkyawa da kuma hani ga mummuna. To, tun da yanzu hani ga mummuna ma, an ce idan kai kayi kuskure, to ina ya ga mandubi. An gane bayanin nasu. yanzu ka aikata aikata sabo sunna ce ko wajiba kaga ana sabo ka hana a aikata wannan hanin da za ka yi shin hanin yana babin wajibai ne wajibi ne in kaga ana mummuna ka hana ko yana babin sunnoni yana babin wajibi ko sunna ne yanzu kaga mutum yana shan giya sunna ce ka hana shi sha Na'am. Eh. Tanzu wanda zai iya hana da hannu sai ga ana yi sunna ce. Ai shi dama fanta kullu mastata. Bargwadon ikon ka ne. In kana da iko ka hana da hannu kuma ka ki hanawa sai a ce sunna dai ko wajibi. Wanda yake da iko ya hana da baki. Yanzu misali uba a gidansa. ya ga ɗansa ya ɗauko taba zai sha sai a ce a'a ba wajibi ba ne ya hana shi kaga yana da iko ya hana shi kake nan yanzu hana hana aikata mummuna wajibi ne to sallar tahiyatul masjid fa wajiba ce ko sunna na sallar tahiyatul masjid wajiba ce ko sunna sunna ce mai ƙarfi ko? Sunna ce mai ƙarfi. To, suka ce wajibi ma an ce mutum idan ya yi lagu, to ina ya ga sunna, kun gane bayanin. Abin ya fito ko da saura. Yanzu hani ga aikata mummuna, ai wajibi ne. To mutum ya hani ga aikata mummuna abin da wajibi ne ya yi aka ce in ya yi lagu. to ina ya ga abin da shi bai ma kai matsayin wajibi ba sunna ne in har wancan za a ce yayi lagu alhali wajibi ne kenan ko in yayi sunna ma za a ce yayi lagu kun gane bayanin yanzu ya hana a aikata mummuna ai wajibi ne to in yayi kuma an ce yayi lagu to ina ya ga abin da bai kai wajibi karfi ba sunna ne kaga shi ma in yayi za a ce yayi lagu kenan in har wajibi yayi za a ce yayi lagu alhali wajibi ya fi sunna karfi an gane bayanin wannan shine dalilin su na na biyu da suka dogara da shi kan cewar in ka shigo liman yana hudu ba kawai ka nemi guri kai zamanka to abu abu na ƙarshe da ya saura shine wannan dalili da ya zo cikin wannan hadisi da muka karanta na Jabir dan Abdullahi hadisin Salikul Ghatufani da ya shigo manzo Allah ya tambaye shi kai sallah yace a a yace tashi kai raka'a biyu to wani martani suka bayar akai tunda hadisi ne ingantacce to sun bada martani akai sai suka ce wannan hadisi na Salikul Ghatufani an soke shi da wani hadisi da hadisin Abu Dauda na wancan mutumi da yake tsallake kafadun mutane annabi ya ce masa zauna ka cutar ijilis fakad azaita annabi ya ce nemi guri ka zauna don ka cutar da mutane tsallake kafaɗinsu da kai kai suka ce to saboda haka hadisin nan na abu dauda ya soke hadisin salikul gafani wannan shine fahimtar imamu na malik da imamu abu hanifa na'am Na'am? in akwai space ba matsala, amma a ce sai ka ɗaga ƙafarka, ka ƙetara kafaɗin mutane suna zaune, ko da akwai ɗan space kaɗan tsakaninsu, amma kafaɗinsu dab da dab. Ba hali ka ratsa tsakaninsu ka wuce, to wannan ba a san In ka ɗan samu hanya za ka iya wuce ba matsala, amma ba hanya, ya zama dole sai ka ɗaga ƙafarka ka tsallake ƙafafunsu ko kafaɗinsu suna zaune ta wannan ba a sassa cutar da su ne me yasa mutum bai zo da wuri ba in can gaban yake so to zo da wuri ba amma yanzu da ya makara sai hakura ya zauna inda sahu ya kare in ya so an tashi sallah tunda galibin an tashi sallah zaka ga ana ta matsawa sai ya samu dama ya matsa amma yanzu kar a je wai garin neman gira a rasa ido ina ce gaban da yake so ya tsallaka lada yake nema kuma sai fita da zunubi maimakon ya samu lada sai fita da zunubi yanzu ya tsatsallaka ya je gaba me yake kwaɗayi ya samu lada kuma ya fita da zunubi kaga an yi ba a yi ba an raka bako ya dawo na alaikum assalam na ka yi sallah na haka wancan kuma tsallakawa yake eh ba ba ba ba yau tsallakawa yake haka haka ai yanayin ya bambanta haka neman guri ya zauna shi kuma wannan tsallakawa yake yi haka ne bayanin naka ya fito na suka lallai shi ne martanin da aka yi wannan magana yana da ƙarfi haka ne alaji wannan haka ne to yanan da yanzu kamar in na fahimci masallaci an rinjayar da fahimta ta farko alaikun salam alaikun na na na kenan ba wai zai nuna cewa ba za a yi ba ne da yana nuna ba wajibi ba ne na banci bayaninka na kamar dai bayanin da aga yawa wannan wani hukunci ne daban wancan ma hukunci ne daban kowanne yana cin gashin kansa na awani haka ne lallai lallai fahimtanka alaikum salam na Mm. na eh eh Mm. na eh sosai na'am sai je ya zauna eh haka eh kowanne da nasa shi zuwa masallaci da wuri yana da nasa falalar zama a sahun gaba shi ma na da nasa falalar falala ce kan falala ga falalar zuwa da wuri ga falalar samun sahun gaba amma yanzu wanda ya zo da wuri wannan falalar ta zuwa da wuri ko da a can baya ya yi sallah sahun ƙarshen masallaci ya yi sallah to wannan falalar zuwa da wurin yana da ita sai dai abin da ya rasa ya rasa falalar sahun gaba eh tabbas kuma wannan magana taka shi ma wani ƙara haskaka illar tsallaka kafaɗin mutanen tabbas mutum zai iya tako ƙura a ƙafarsa wani kuma farar kaya ma ya sa yanzu nan ya saka ya zo tsallaka a ɓata masa shi kaga ya cutar da shi to shi yasa duk wani abu da shari'a ta hana idan ka duba zaka ga yana da illa saboda ba ta hana abu haka kawai dan kawai a hole ko a shakata shari'a ba ta wannan duk abin da kaga shari'a ta hana to akwai hikima da ta sa ta hana wannan abu kaga wannan wani bangare ne cikin bangarori na cutarwa kaga cutarwa ba ɗaya bace cutarwan suna da yawa kuma shi ɗin ma zai iya cutar da kansa fa shi mai tsallakawar saboda zai iya harɗewa da kafaɗa wani ya faɗi ya gani shi ma zai iya cutar da kansa daga ƙauracewa hakan shi ne fi zama alheri to kusan kamar da in na fahimci yanayin majalisi a ra'ayi na farko wanda imamu shafi'i ya tafi a kai da shi da imamu ahmad an firin da shi kan yin sallah shar'ancin yin sallar tahiyatul masjid a lokacin da aka zo masallaci liman yana yana kutuba to kuma tabbas kamar yadda majalisin ya fahimta wannan shine ra'ayi mafi rinjaye shi shi yafi shi yafi tafiya da zahirin dalili kuma ingantacce saboda dalilai da kuka ambata to zamu iya takaita bayani kan dalilan. Na farko sun kafa hujja malaman da suka tafi kan cewar ba za a yi tahiyatul masjid ɗin ba, sun kafa hujja da hadisin Abu Dauda. Da wani ya shigo yana tsallaka kafaɗin mutane, manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya masa umarni akan ya zauna. Suka ce wannan hadisi ya soke hadisin da muka karanta yanzu na salikul gatfani da annabi ya tambaye shi kai sallah to kaga bayanin da malamai suka yi a wannan gabar ita ce akwai ka'ida ta malaman hadisi a lokacin da kake ganin hadisai kaman sun yi karo da juna tare da cewa bayanan da kuka yi na nuna ma babu karan to mu je a sun yi karo din suka ce idan ka samu hadisai nassoshi guda biyu wanda a zahirinsu kamar sun yi karo da juna ya za ka yi ka mu'amalance su suka ce za ka mu'amalance su matakai guda uku mataki na farko da za ka mu'amalance su shine ka haɗa su duka kai aiki da su idan ka samu wannan nassin kamar ya yi karo da wannan nassin to idan akwai damar ka haɗa su duka biyun kai aiki da su an fi son haka kai aiki da wannan kai aiki da wannan an fi son haka to amma idan kai kokarin hada su kai aiki da su duka su su biyu hada sun bai yiwu ba to anan sai ka je mataki na biyu shine sai ka duba ka ga wanne ne yafi karfi a cikin su sai ka rinjayar da shi akan dan uwansa to nan ma in ta ci tira zama karfin su duka daya wannan bai fi wannan karfi ba wannan bai fi wannan karfi ba to anan sai ka je mataki na uku na ƙarshe shine wanne ne yazo daga farko wanne ne yazo daga ƙarshe wanda yazo daga ƙarshe sai ya soke wanda yazo daga farko wannan ita ce ma mataki ta- na ƙarshe to yanzu sai mu dawo mu duba waɗannan hadisai guda biyu. shin sun yi karo da juna in sun yi karo da juna za a iya haɗa su a yi aiki da su wannan shine tambayar sai malamai suka ce eh za a iya haɗa su a aiki da su to ya za mu yi mu haɗa su mu yi aiki da su sai suka ce yadda za mu yi mu haɗa su mu yi aiki da su bayanin da kuka yi yanzu shi tsallake kafaɗin mutane sai a ce wannan hadisi da annabi ya ce masa zauna ka cutar wannan hadisi na karantar da haramcin tsallake kafaɗin mutane shi kuma hadisin salikul gaɗufani na nuna shar'ancin yin tahiyatul masjid din an shigo kafin a zauna kaga idan an ɗauki wannan hadisin tanan wancan tanan sai zama babu kara kamar yadda kuka yi bayani Hat- har ma kaga akwai bayanin da aka yi cewar wannan fa an tsawatar masa ne akan ƙetare kafaɗa zai iya yi wasan da ya shigo masallacin kafin ya ƙetare kafaɗan sai da ya tahiyatul masjid ɗinsa kenan ya fara tsallake kafaɗan kaga zai iya yiwa hakan ya faru sannan kuma ko da ma bai yi ba annabi abin da ya gani ne yake musantawa yanzu ya ga wannan ya zauna sai musanta masa zama wannan kuma ya ga yana ƙetare kafaɗin mutane musanta masa ka kenan duka hani ne annabi yake ya yi hani a nan nan ma ya yi hani sai a ce nan ana hanawa ne wajen tsallake kafaɗin mutane ba shi da alaƙa kan tahiyatul tahiyatul masjid nan kuma an masa umarni ne yayi tahiyatul masjid saboda ya shigo bai yi bai zauna kagan an yaka an hada hadisan guda biyu duka an yi aiki da su bisa ka'ida ta malamai da hada sun ai aiki da su ya ci tira ne sai a je mataki na biyu a ga wani hadisi ne yafi karfi cikin hadisan guda biyu to ko da za a je mataki na biyu hadisin salikul gadfan ya fi hadisin abu dauda karfi an gane bayani yanzu inda misali haɗa su a yi aiki da su ta ci tira a je mataki na biyu don shi matakin wani ya soke wani kan mataki ne na ƙarshe to ko da za a je mataki na biyu hadisin da bukari da muslim suka fidda shi ya fi ƙarfi akan hadisin da abu dauda ya fidda shi wannan ka'ida ce ta malaman hadisi to saboda haka ko da ba a samu damar haɗa hadisan guda biyu an yi aiki da su ba aka zo mataki na biyu to hadisin da zai zama ya fi ƙarfi shine wanda annabi ya umarni wa salikul gadifani ya tashi tahiyatul masjid ya fi karfi akan hadisin da ya hana wannan sahabi da ya shigo yana tsallaka kafadun mutane kaga to a mataki na biyu ma za a rinjayar da hadisin salikul gadifani da ya nuna shar'ancin yin tahiyatul masjid a lokacin da ka zo masallaci liman yana kudu ba akan hadisin mai tsallake kafadun mutane to ban ba a ma zo mataki na biyu ba a na ɗayan ma an kare magana kan cewar an iya haɗa su an yi aiki da su to kaga ba buƙatar wani ya soke wani matukar za a iya haɗa su duka biyun a yi aiki da su yana abin da aka hana shi ne tsallake kafaɗin mutane ba wai an hana sallah ba ne me zai tabbatar mana da haka hadisin salikul gatafani shi ya nuna mana cewa annabi ba wai ya hana shi ya yi sallah ba ne me annabi ya hana shi ya sa ya ce ya zauna kar ya tsallake kafaɗin mutane me ya tabbatar mana da haka umarni da ya yi wa salikul gatafani ya tashi ya yi sallah kenan bai hana yin sallah ba me ya hana tsallake kafadin mutane to sai dalili na biyu da suka kafa hujja da shi cewa idza qulta li sahibika ansit idan ka cewa dan uwanka yi shiru wal imamu yaktub alhali liman yana kutuba faqad lagauta to lallai kai lagu to anan ma an ba da amsa kan hujjar nan da malamai suka kafa da wannan hadisi cewar annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi hani gamammen hani amma sai ya cire wani abu daga ciki misali yanzu annabi ya hana a yi sallah bayan la'asar har sai rana ta faɗi to amma ai ana mutuwa ko? za a zo sallar jana'iza ya ce a annabi ai ya hana a yi sallah bayan la'asar sai rana ta faɗi yanzu mu jinkirta sallawa ga wannan sai rana ta faɗi ana haka kuwa ba a yi mutum zai shigo masallaci bayan la'asar zai nemi guri ya zauna to waɗannan suna daga cikin waɗanda aka cire daga hani mamme na annabi annabi ya hana a yi sallah bayan la'asar kuma ya hana mutum in ya shigo masallaci ya zauna sai aka ce to hanin nan za a fahimci cewa banda wanda ya shigo masallaci shi baya cikin hanin ya hana a yi sallah bayan la'asar kuma sai aka yi rasuwa aka yi sallah ba wa gawan bayan la'asar sai aka fahimci sallah wa gawa ba daga cikin hanin kenan akwai wasu abubuwa da aka cire su daga hanin me ya cire su dalilai to haka wannan ma da annabi ya ce in ka cewa ɗan uwanka ya yi shiru ka yi lagu kenan ba a so ka yi komai to amma a can kuma gashi annabi yana kudu ba salikul gatsani ya shigo annabi ya ce tashi ya sallah ba a ɗauki hakan a matsayin lagu ba sai aka ce to wannan ya fita daga cikin hanin annabi tunda shi da kansa ya masa umarni ka kenan yanzu gamammen hani ne annabi ya yi kar mutum ya yi magana kar mutum ya yi wani motsi amma banda tayyatul masjid ya aka aka gane cewa banda tayyatul masjid saboda umurnin da ya yi wa salikul gadisfani ya tashi ya yi tayyatul masjid sai aka sai aka fahimci cewa annabi da kansa ya cire tayyatul masjid daga abubuwan da mutum zai yi a ce ya yi lagu mun gane bayani kenan sauran abubuwa mutum ya za a ce ya yi lagu banda ne banda tayyatul masjid me yasa muka cire shi annabi da kansa ya cire shi kenan annabi zai iya hana abu gamamme sai kuma a ga yayi umurni a aikata wani abu da jinsin hanin ne sai a ce to wannan din shi da annabi ya umurni a aikata ba a cikin hanin gaba ɗaya an gane bayanin yanzu ya hana a yi motsi ya hana a yi magana har in kai magana za a ce ka yi lagu amma kuma da kansa ya yi umurni wa salikul gadufani ya tashi ya yi sallah sallan nan akwai motsi cikinta akwai kabbara cikinta furuci na fatan baka sai aka fahimci cewa to ita sallah an cire ta daga lagu wacce take ta tahiyatul masjid mun fahimci wannan bayani kenan dai zance wanda yake mafi rinjaye shine a duk lokacin da ka shigo masallacin juma'a alhali liman yana huduba an shar'anta maka kayi tahiyatul masjid abu na biyu da wannan hadisi yake karantar da mu za mu fahimci cewar tayyatul masjid din nan tana da ƙarfi dan da ba ta da ƙarfi annabi ba zai yanke kudu ba sa ba mu duba mu ga muhimmancin kudu ba na farko kenan sannan nabi umurni yayi ma mutumin nan a ka'ida ta malamai kama al'amru yaktadil wujub umurni na hukunta wajibcin aikata shi to kaga wasu ma shi yasa suke ga sallar tahiyatul masjid wajiba ce wasu kuma suka ce a to ayin an sa ta cikin wajibai wajiban sun zama guda shida kenan tunda an san sallolin wajibai guda biyar ne akwai sallar azahar la'azar magriba isha asuba balaraben ƙauye da ya zo ya tambayi annabi annabi ya masa bayani kan abin da aka wajabta masa na sallah annabi ya ce salloli biyar ya ce azumi fa ya ce ramadana ya ce bayan shifa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai kuma aikin hajji so ɗaya a rayuwarka ya ce bayan waɗannan wajiban ba komai annabi ya ce sai dai in za ka yi ta ɗau ya ce wallahi ba zan ƙara komai a kai ba ba zan rage ba ba zan ƙara ba ya juya tafi abinsa annabi ya ce ya yi babban rabo inda gaske yake ka kenan ko da bai yi wata nafila ba ya dai kiyaye biyar ɗin annabi ya ce ya yi babban rabo to sai aka fahimci cewa ba ba wajiba ba ce da wannan hadisin ita tahiyatul masjid amma sunna ce take da ƙarfi in har annabi sallallahu alaihi wasallama zai yanke kudubarsa yayi umurni ma wanda ya shigo ya zauna akan ya tashi tahiyatul masjid kenan ba a so ka shigo ba kai ba zaka iya zama ma abun zargi duk da dai ba wajibi bace amma zaka iya zama abun zargi kamar sallar wutiri ce ba wajiba bace amma mutum zai iya zama abun zargi in baya wuce shi yasa wasu malamai ma suke gani ba adili bane wanda baya wutiri in yazo da shaida ba za a karba ba saboda baya sallar wutiri me yasa annabi bai taba misin din wutiri ba kuma daga cikin dalilai da suke sa a gane cewa wannan aiki wajibi ne in ya zama annabi bai taba misin ko so ɗaya ba bai taba fashi ko so ɗaya ba to amma dai dalilai a gefe guda sun nuna cewa sallolin wajibai guda biyar din nan to anan dai sai muka fahimci ire-iren sallolin da annabi ke karfafa su ba a so ba wa yana wasa da su yanzu sallar wutiri annabi na karfafa ta bai taɓa fashin wutiri ba yana halin tafiya ko zaman gida sai aka banci sallah ce mai ƙarfi da bai kamata musulmi ya yi wasa da ita ko da ba wajiba ba ce sallar tahiyatul masjid annabi ya hana mutum ya shiga masallaci ya zauna bai yi ba wani ya shigo annabi yana kudu ba ya ce ya tashi salikul gadufani yayi sai aka fahimci wannan sallar tana da ƙarfi sosai gurin annabi kenan bai kamata ga musulmi yayi rikon sakainar kashi ma irin wannan sallar ba bai kamata ya rike ta sako-sako ba ya kamata ya rike ta da ƙarfi sosai fa'ida ta uku da za mu ɗauka daga wannan hadisi hadisin na karantar da mu cewar bai halatta a jinkirta bayani lokacin da ake bukatarsa ba kaga yanzu ya kamata fa na yi bayanin nan sai ka ci a barin bari sai an jima ko ko kuma kunya ko tsoro kunya ko tsoro yana sa mutum ya kasa bayanin abin da ya cancanta a ce yanzu ya yi bayaninsa to wannan a mahanga ta addinin musulunci bai halatta ba shi yasa annabi baya jinkirtawa da wannan salikul gatafanin sahabi Allah da shi ya shigo annabi bai jinkirta bai ce yanzu ina kuɗa baba bari sai bayan sallah in kira shi annabi sai amfani da damarsa wajen umurtarsa ya tashi ya yi tahiyatul masjid wasu daga cikin malamai kamar yadda na yi bayani sun tafi kan ta tahiyatul masjid wajiba ce to amma dai mun yi bayani cewa ba za ta zama wajiba ba fa'ida ta hudu da za mu ɗauka daga wannan hadisi da muka karanta tahiyatul masjid a lokacin da mutum ya shigo masallaci liman yana kudu ba ko da ya zauna ya sani bata faɗi a kansa tana nan a kansa in mantuwa ya yi ya zauna ya tuna to ya tashi ya idan rashin sani ne ya sa ya shigo masallaci ya zauna misali liman yana kan mimbari ya sanar da shi to ya tashi ya kenan karkace a tunda na riga na zauna shi kenan wannan kan ya wuce sai dai na gaba a'a me yasa wannan sahabi da ya shigo ai zama yayi da annabi sai bashi ya ce tun da riga zauna bari in bashi annabi bai bashi ba tambaya ma ya fuskantar masa da ita shin kayi sallah kwawa ne yace a'a ban yi ba annabi ya ce tashi kai sallah ka kenan ko da bayan mutum ya zauna lokacin da ya shigo masallacin juma'a liman na kudu ba sai kuma ya tuno cewar fa bai yi tahiyatul masjid ba wannan zaman ba zai hana shi ya tashi ya yi tahiyatul masjid fa'ida ta biyar da za mu ɗauka daga wannan hadisi da muka karanta hadisin yana karantar da mu halarcin yin magana wa liman a lokacin da buƙatar hakan ta taso musamman in shi liman ɗin ne fara maka magana yanzu martanin da za ka mayar tsakaninka da liman ba za a lissafa shi cikin lagu ba mun gane annabi ya tambaye shi ya ce ka yi sallah yawa ne me ce wa annabi ya ce la yanzu la ai magana ce ba ta shiga ƙarƙashin lago ba ba ta shiga ƙarƙashin lago ba me yasa saboda da za ta shiga annabi ba zai tambaye shi inda za ta zama kuskure annabi ba zai tambaye shi ba kar ya jefa shi cikin kuskure wannan ya nuna kenan yanzu idan buƙatar magana ta taso musamman tsakaninka da liman kuma kai maganar wannan ba za ta shiga daga ƙarƙashin lagu ba musamman abubuwa da suke da alaƙa da shari'a fa'ida ta shida da za mu ɗauka daga wannan hadisi ya halatta ga liman lokacin da yake mumbari ya yi umarni ko ya hani karka ga liman yana kuɗu ba sai ga wani ya yi abin da bai dace ba ce wannan abin da kai ba daidai ba ne ka ce a liman kuma yana kuɗu ba ya yanke yana magana ma wani a wannan ya halatta tun daga annabi ya yi annabi kuɗu ba yake yi sai wannan mai tsallake kafaɗan ya shigo masallaci annabi ya ce masa zauna ka cutar salikul gadufani ya shigo ya nemi guri ya zauna annabi ya ce kayi sallah ya yanke kudu ba sai ya ce kayi sallah ya ce ban yi ba annabi ya ce tashi kai raka'a kenan ya halatta ga liman a lokacin da yake kan minbari yake kan kudu ba ya ga an yi wani abin da bai dace ba ya yanke kudu ba sai ya gyara ya ga wani abu da yake bukata ya yi umarni a kai na shari'a ya yanke kudu ba sai umarni wannan ya halatta babu laifi a kai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi cikin wannan hadisi fa'ida ta bakwai da za mu ɗauka daga wannan hadisi da muka karanta abin da aka ɗorawa wanda ya shigo lokacin da liman yake kudu ba shine kawai ya tahiyatul masjid kar ya kara akan haka wani zaka ga ya shigo liman yana kudu ba sai raka'a biyu ya kara tashi ya kara wasu wasu raka'a biyu na sha ganin irin wannan ranar juma'a sai kaga wani har raka'a shida ma zai yi. kuma liman yana kan minbari yana kudu ba wannan kuskure abin da aka yarje maka kai shine kawai tahiyatul masjid inda hatta tahiyatul masjid ba an samu sabani tsakanin malamai ba to ina ya ga bayan ka gama tahiyatul masjid ka sake karo wasu kaga babu malamin da zai yarje maka da wannan aiki kenan iya karkarin abin da ke kan mutum shine tahiyatul masjid bayan tahiyatul masjid kuma babu wani abu da aka shar'anta ma wanda ya shigo masallaci liman yana kudu ba fa'ida ta takwas da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi da muka karanta, za mu fahimci cewa annabi baya shiru bisa kuskure. Duk kuskuren da annabi ya gani, tsoro baya hana annabi ya gyara wannan kuskure ko ya tanka bisa wannan kuskure. Jin nauyi baya hana annabi ya gyara wannan kuskure ko ya tanka a kai. Kunya baya hana annabi wallahu la yastahi min alhaq Allah ba jin kunya akan gaskiya yanzu fito da gaskiya ba a so kai ka zama mai jin nauyi ko mai jin kunya ko mai tsoro kar ka zama daga cikin mai tsoron zargin mai zargi akan al'amarin Allah la yakhafuna lawmata la'im Allah ya jinjina wa mu'minai na kwarai wanda ba sa tsoron zargin mai zargi kan al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadisi na gaba.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت
wannan hadisi an samo daga Abu Huraira Allah yarda da shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza qulta li sahibika idan ka ce wa abokinka an sit yawmal jumu'a wannan hadisi mun isharar sa in ka ce wa abokinka yi shuru abokinka yana surutu sai ka ce masa yi shuru ranar juma'a wal imamu ya khutuba alhali lokacin liman yana khutuba kaga ba a so mutum idan liman yana khutuba ba a so mutum yayi magana saboda ita khutuba khutubobi guda biyu da ake liman yake ranar juma'a khutubar farko da khutuba ta biyu suna cikin mafi girman alamomi na wannan addini namu na musulunci Allah ya ce inna safa wal marwata min sha'airillah safa da marwa suna daga cikin alamomi na Allah subhanahu wataala to daga cikin alamomi na wannan addinin musulunci da ke fito da wannan addinin musulunci da ke bayyana wannan addinin musulunci akwai kuduba guda biyu su kiran sallah duka alamomi ne na wannan addinin musulunci da suke fito da addinin musulunci suke bayyana shi yasa annabi in ya je gari sai ya tsaya in daddare isa idan asuba ta yi bai ji kiran sallah ba sai ya haura musu da yaki ya ce ba garin musulmai ba ne a wata alama ce za ta nuna garin musulmai ne a ji kiran sallah na tashi ya garin musulmai ne annabi ya juya abun sai tafi to haka kuma kudubobin nan guda biyu su ma alamomi ne alamomi ne daga cikin alamomin addinin musulunci to shi yasa ake so mutum ya girmama su girmama kuduba a yayin da ake yin ta ranar juma'a na daga cikin takawa na bawa alama ce da take nuna takawa na bawa dan Allah ya girmama kudubar shi yasa ba a so mutum yayi magana saboda girman kuduba gurin ubangiji ba a so mutum yayi wasa da hannunsa ko yayi wasa da sallayarsa ko yana kas kas kas da yatsunsa duk ba a so dan me dan girmama kuduba tunda ta kunshi fadakarwa da jan hankali da wa'azi, saboda haka Allah ya girmama ta, kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya girmama ta, mu ma ana so mu girmama ta. Rashin girmama ta zai iya sa mutum ya rasa ladar juma'an ma gabata. wannan nuna mana girman kudubar gurin Allah subhanahu wata'ala mutum zai haramta wa kansa na na eh na na kuma a lokacin ana kudu ba idan bukata ce ta wajibi ta taso wannan ba matsala bukata ta wajibi kamar shigen irin wannan in ta taso ba matsala amma haka kawai mutum sai yana magana ko yana wasa da wayarsa ko yana leka cikin wayarsa kuma liman yana yana kuɗa kaga wannan bukata abu ne wanda ba a bukatarsa shi ma nan ba a bukatarsa ba akan yan agaji yake ba gyaran sahu akan liman yake ana kudu ba dan agaji yana zaga yana gyara sahu da abun fi sabilillahi wannan ya haramta kan saladan juma'a na'am in an fara kudu ba suna bari ya datse ta wannan aiki ne na wajibi saboda kar ya cutar da mutane zai shige da wannan maganar nasali yanzu misali mutum ya shigo sai ya mance bai sa ta a silent liman yana kudu ba sai ta fara ringi wani ma kiɗa ne to abin da yake tilas a kansa ya kashe ta wannan shine tilas aka amma ya banta ta ci gaba nan kuma sai ya ɗauki laifi sai da kwan laifi a kansa amma sanda ta fara nan an ɗaga masa kafa ta ya mance ne kuma ɗan adam dama ajizi ne zai iya yiwa ya mance ɗin yau da gobe sai Allah to amma in ya banta ta ci gaba nan ne kuma zai yi me nan ne zai yi laifi to a wannan gabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza qulta li sahibika ansid in ka cewa dan uwanka yi shiru yawmal jumu'ati a ranar juma'a wal imamu yakhutubu al hali liman yana kuduba faqad lagauta kai lagu menene lagu ya sashen aiki ko ya sashen magana maganar da ba shi da kima ba shi da balu ba shi da daraja wato kayi aikin banza mun gane shine fakat ma'anar fakat lagauta ka haramta wa kanka falala mai girma na juma'a yanzu duk wanda yayi magana ranar juma'a ba maganar da ta zama ta wajibi ba shigen ta su salim to wannan lagu ne lagu kuma yana haramta mutum samun ladan juma'a zai da ya samu ladan sallah shikenan kamar normal yayi sallah a zahar amma ya samu falalar juma'a ya haramta a kansa ko ko irin su kas-kas da yawa za ka ga wani yakan yana zaune ana kudu ba sai ka ji an yi kas kas wannan shi ma zai haramta wa kansa ladar sallar juma'a to a nan gurin ɗan uwa faɗin annabi idza qulta li sahibika in ka ce wa ɗan uwanka kenan in ba ɗan uwanka bane wani ne daban ka gaya masa ba laifi an gane bayanin wani bare tunda sahibika kan ai dan uwanka ne ko to amma misali in wani bare ne kace masa ya shiru kaga yana surutu kace ya shiru nan ba laifi wanda kuke kusa da shi haka haka malamai haka malamai suka faɗi ba sahibika ba wai lalle ya zama dan uwanka ba a abokin zamanka za a iya kiransa sahibuka wanda gashi kusa da kai wasu malaman kuma suka ce abin da ya sa annabi ya amfani da lafazin sahibuka saboda galibi mutum ya fi yin magana ma wanda ya sani galibi in mutum baka san shi ba kana ɗare ɗarin yi masa magana to annabi ya amfani ne da galibi martani biyu suka bayar malamai martani na farko wanda ka faɗi in an ce sahibika wanda zai zauna kusa da kai zai iya amsa ma'anar sahibika ma'ana abokin zamanka ko da ba ɗan uwanka ba ne abokin zamanka wanda kuka zauna tare da shi guri guda sahibuka martani na biyu da suka bayar a wannan gabar ɗan uwanka galibi ba ka tararradin yi masa magana to shi yasa annabi ya amfani da galibi amma nan baya kore cewar wanda ba ɗan uwanka ba in kai masa magana ba kai lagau ba kenan duk dai wanda za ka yi masa magana sawa'un dan uwanka ne ko wanda yake zaune tare da kai ko ba dan uwanka ko ba zaune yake tare da kai ba yana can sawun gaba yana magana ka ce kai mana shiru shi ma ya shiga wannan wannan babi annabi sallallahu alaihi wasallam na'am duk masu laifi ai shi kan dama wanda yake surutun yayi laifi to kai wai dan ka kau da shi daga laifin ka masa wa'azi kai gyara kai ma sai ka fara kai involving duk sai kuka duk sai kuka kauce gaba daya to duka ya shiga dama lagu dama guda biyu ne da aiki da, da magana to in ka masa ishara da hannu aiki kai shi ma lagu ne haka in ka ce masa yi shuru baka ji liman yana kudu ba ne shi ma lagu ne an yi ba a yi wace wannan wannan wannan shine wai ana sallah da liman da da ladan da mamu guda biyu wai sai kare zo wucewa sai ɗaya ya ce la ga kare sai ɗan ya ce kana sallah za ka yi magana sai ladan ya ce ni da liman ne kawai ba mai magana ba sai liman ya ce ni ma ni ma hukaci ne zan yi magana to kamar haka ne na shi wanda yake magana da wanda ya ce masa shi kaga duka sun sun halaka ya ce shi mahaukaci ne zai magana kaga duka hudun sun yi magana sallar su duk ta ɓaci to haka ne wanda ya yi magana da wanda ya ce ma wanda ya yi magana yi shuru duka sun sun yi lagu sun samu kamar kamar yanzu kana sallah ne sai ka yi magana sai wani ya ce kai kana sallah shi magana kuma shi din ma sallar yake kaga shi ma sallar sa ta baci kamar yadda kai ma sallar ka ta baci to haka ne a kudubar ma na'am na'am ya lago ne lago ne wa ya dora maka ni ma na gani da akwai sanda kuɗu ba nake yi dalili yasa na ɗan tsawaita sai ana mun akwai mutane fa a waje fa suna shan rana ni na gani da ido na wannan lagu ne ya rasa ladar juma'a eh na'am kaɗan masa ishara eh wannan dama ai a baya mun ce illi man ya nemi mamu yayi magana mamun yayi magana ba laifi da za an ɗazo ai mun karanta hadisin annabi ya ce masa sallaita ya ce la liman ne ya nema nan malamai suka ce ba lagu ba ne da lagu ne annabi ba zai masa magana ba ka ga wannan naka da tsakaninka ne da liman ba matsala ai duka kudu ba ce ai kudu ba biyu ce yanzu kenan kudu ba ɗaya ake ka gani ita ma kudu ba ce yauwa biya tunda kudu ba guda biyu ce a zamanin annabi duka a larabci ake to mu kuma a zamanin nan sai aka ga maslaha tana hukunta idan kudu ba farko an yi ta da larabci to ta biyun an tashi maimakon a dora inda aka tsaya a fassara mana saboda galibin masu sauraron kudu babbar sajin larabci don sakon ya isa dama hikimar kudu ba shine a isar da sako yanzu ka zo ka yi larabci kudu ba farko da ta biyu ka sauka 70 ko 80% na wanda suka halarci juma'ar ba su san sakon da kudu ba take kunshe da shi ba kenan sako bai isa to shine aka kawo dabarar in an zo kudu ba ta biyu maimakon a dora to a fassara ta mana dan sakon ya isa shine dama fa'idar kudu ba sai liman ya sauko daga mumbai shi ma duk babu babu shi ba haka ba saboda karkara saladar juma'a na No. a tafi da su masallaci eh. Eh, in magana ne ba za ka kula shi ba amma in kaga zai abun da zai cutar da masu sallah nan za ka hana shi Zai- zai tafi tare da karkashin wajibi aikata abu na wajibi dama abin da yake shiga lagu abin da ba na wajibi ba to yanzu hana yaro ya cutar da masu sallah nan wajibi to shi zai fita daga karkashin lagu amma abin da ba na wajibi ba shine in mai sauraron kuɗu ba yayi zai zama yayi lagu yawwa kaman ka gyara sallah ka ai ba wajibi ba ce ka yi kas da hannunka ba wajiba ba ce ka ce wani kuduban nan ta yi ba a gani ai duk ba wajiba ba ce ta wannan duk za su jefa mutum karkashin karkashin lagu na'am na'am na'am na'am eh to to wannan tambayar ta ka zamu amsa ta in an kira sallah ina ga saboda kurewar lokaci ba mu samu mun duba darussan wannan hadisi ba za mu jinkirta sai Allah madaukakin sarki ya kai mu mako mai zuwa abubuwan da muka faɗa wanda suke daidai Allah ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko tuntuɓen harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه bayan haka gabaninmu karanta tambayoyin da aka rubuto su a rubuce akwai tambayar da aka yi gabanin mu karkare majalisi dangane da amin da mamu za su yi yayin da liman yake kudu ba shin za a ɗauke shi a matsayin lagu wanda mun yi bayani a hadisin da muka karanta kan cewar duwanda ya lagu ba shi da juma'a to wannan matsalar matsala ce wacce tana da muhimmanci kwarai da gaske wanda malamai sun yi ta maganganu a kai to amma da yake ba karatun ake sosai ba ba a yi karo da matsalar ba tabbas wasu daga cikin malamai sun tafi kan cewar ko da addu'a liman yake ka ce amin kayi lagu saboda amin din nan da za ka faɗi ba cikin ayyuka na waji kuma karku manta bayananmu cewar duk wani abu wanda yake wajibi shine in kai ba lagu ba to amma abin da ba wajibi ba in kai lagu ne to amma an samu ta ɗaya hannun wasu daga cikin malamai sun ɗan sassauta matsalar kamar yadda ya ɗaure malam isa kai cikin muktasaru khalil ɗaya daga cikin manya-manyan littattafan malikiya ya bayyana cewar ya halatta ga mai sauraron kuɗuba idan ya ji ambatan azaba ya zo ya nemi tsari daga wannan azaban amma a asirce ba zai zama lagu ba ko kuma ya ji ambatan rahama ya zo ya roƙi Allah wannan rahamar amma a asirce ba zai zama lago ba ko kuma ya ji liman yana addu'a ya ce amin a asirce ba zai zama lago ba ka kenan babu saɓani tsakanin malamai dangane da furta amin a bayyana kan lago ne kenan akwai malaman da suka tafi za ka iya amin ɗin amma a asirce in kai wannan ba zai zama lago ba sai kafa hujja da aikin annabi cikin sallah sallar dare annabi sallallahu alaihi wasallama in yana sallar dare idan yazo gurin azaba sai ya tsaya nemi tsarin Allah in yazo gurin rahama sai ya tsaya roki Allah sallah ko mun san an hana magana sai ce to wannan shi ma an hana magana a lokacin da liman ke kudu ba can da annabi yake sallah ai ba magana ai ba neman tsari to nan ma da ka nemi tsari nan ma ba magana kai ba ya ce to ya yi ƙiyasun wannan a kan wancan mun gane bayanin ya ce to a ƙarƙashin wannan za ka iya yin amin lokacin da liman yake adda amma a asirce ba a bayyana ba mun gane bayanin haka ibn bas allah masa rahama ɗaya daga cikin manyan malaman saudiya an masa tambaya shin yanzu in liman yana kuɗu ba zan iya cewa amin ya ce kuɗu ba tana da girman gaske an hana a yi magana addu'a kuma sanda ake kana bukatarta in ka ce amin kana fatan Allah karɓa ne ya ce za ka iya amma a sirce in je bini ba su mun fahimci wannan bayani na wannan bidiya ce in je imamu malik lokacin da liman yake kudu ba ka daga hannunka ya ce bidiya ce haka imamu malik ya bayyana ba a samu ba cikin aikin sabai annabi yana addu'a kan kan minbari su daga hannu kaga kuma kullu bid'atin dalala wannan yace assalamu alaikum alaikum assalam gafarta malam mutanen da ke waje wajen masallaci sukan ci gaba da sha'aninsu yayin hudu ba sukan ce wai hannun magana sai na cikin masallaci to shin hakan daidai ne wannan fatawar ban san a ina suka same ta ba su ba sallah suka zo ba kenan ba juma'a suka zo ba sun zo rakiya ne in rakiya suka zo to shikenan ya takaita da yan cikin masallaci amma in har juma'a suka zo ya mamaye da su da na waje da na waje da na ciki duk ya mamaye su tabbas ka zo masallacin juma'a ka tsaya akwai kuskuren da wasu suke yi ya zo masallacin juma'a sai ya tsaya jikin mashin ɗinsa ba zai ƙara so ya jo na sau ba sai an fara ikama wannan babban kuskure ne babban kuskure to sai ka ga yana tsaye jikin mashin ɗinsa ko jikin motarsa ko su tattara a gindin bishiya suna hira sai sun ji an fara ikama sai kaga sun yi sauri sun tau an zo an jo na sau wannan kuskure ne babba galibi irin wannan suna rasa falalar juma'a gaskiya za su samu ladan sallar jam'i amma za su koma ba su samu ladan sallar juma'a ba juma'a ibada ce mai girma gurin ubangiji saboda haka yan uwa mu girmama ta shi yasa aka sa mata matakai a yi wanka a sa kaya mai kyau a sa turare a fito da wuri a zo a zauna a saurari kuɗi ba wannan alama ce da take nuna imanin bawa da takawarsa yanzu wanda zai zo juma'a ya tsaya a can gefe yana hira alama ce da take nuna raunin imaninsa saboda mai ibadar nan ta juma'a Allah ya kamba mata ya girmama ta duk wanda kuma zai girmama abin da Allah ya girmama alama ce da take nuna ƙarfin imaninsa da takawarsa wanda kuma zai yi watsi da shi alama ce da take nuna raunin imaninsa da raunin takawarsa wannan ma'auni ne da ya kamata mu kula da shi zalika wa mayu azim sha'airan lahi juma'a tana daga cikin sha'air na Allah kudu ba suna daga cikin sha'air na Allah Allah ya ce wa mayu azim sha'airan la du masu girmama sha'air na Allah fa innaha min taqwal qulub lallai wannan girmamawan alama ce da take nuna takawar zukatan bayi kenan wanda zai girmama kudu ba ya girmama sallar juma alama ce da take nuna takawarsa wanda kuma zai rike sakwa-sakwa ko je kana yi ka alama ce da take nuna raunin raunin takawarsa kuma da yawa ana irin irin waɗannan kurakuran amin wa alaikumus salam na'am eh na'am yace ana sallah sai wani ya ɗanyi baya to za ka ɗan iya masa ishara ya ɗan shigo don sahun ya setu ya za ka iya masa ai shi kan ba za a ba kudu ba ba ne da zai zama lagu in an tuna a baya ko hadisin da muka karanta satin can cewa yin aiki don gyaran sallah cikin sallah ko da ba aikin sallah ba ne ya halatta a ina muka ɗauki wannan annabi da yana kan mimbari ko ya yi kabbara na sallah ya yi ruku'u sai sauko saukowa yana daga cikin aikin sallah baya daga ciki amma kuma ai ba zai iya yin sujjada a kan mimbari ba to yanzu me yasa shi yin aikin nan dan ya gyara sallar sa yi sujjada yadda ya kamata sai suka ce wannan zai nuna maka yin aiki dan gyaran sallah ko da ba daga cikin jinsin aikin sallah ba ya halatta yanzu isharar da zaka masa kana so ne a gyara sallar sosai to wannan ya halatta wa alaikum assalam na'am na'am na'am amarin yake matukar cikin masallaci ya cika to waje zai amsa sunan masallaci a yanzu misali masallaci ya cika wani sai ya jona sahu ta waje za a ce wanda ya yi sahunsa a waje bai samu jam'i ba ba wanda zai faɗi haka ya samu jam'i saboda haka a lokacin da liman yake kudu ba cikin masallaci ya cika mutum da ya zo sahu sai kai shi ga yin sahu a waje shin wannan shi ba bukatar sai ya yi tahiyatul masjid saboda ba a cikin masallaci yake ba akwai bukata saboda inda zai sallar masallaci ne ko da kan titi ne sahun ya kai masallaci ne kuma ka samu jam'i in ka zo sai ka yi tahiyatul masjid amma masallaci bai cika ba mutum yana waje ba bukatar tahiyatul masjid saboda ba zai amsa sunan masallaci ba yaushe yake amsa in ciki ya cika ya zama waje an dona sahu sahu ya kai ga waje to wannan wajen shi ma masallaci ne wannan shine zance mafi rinjaye na'am na'am eh na'am haka liman yana kudu ba lokacin haka na'am sai ka masa ishara wannan lagu ne saboda aikin ba cikin ayyukan wajibi ba cikin ayyukan wajibi yanzu wanda yake magana ai laifi yayi in kai kokarin hana shi ai aiki kai na wajibi ko amma annabi ya ce kai lagu kaga daidai suke da wanda zai shigo ya zauna ba tare da yayi tahiyatul masjid ba kaman yanzu zaka masa umurni ne kaga kenan ba a so kai umurni ko kai hani shi yanzu wanda yake surutun ai mummuna abu yake yi ce masa da zaka yi shiru ai hani ne to annabi ya ce ko da kyakkyawan aiki ne ce masa za ka yi shirin annabi ya ce an yi lagu to haka zalika wanda zai yi umarni a kyakkya shi ma in yayi ya zama lagu wa yake da wannan hurumin liman liman yana kan mimbari shine zai yi umarni ko ya hani amma ma mufa ba shi shi babban abin da ke kansa shine sauraron sauraron kudu ba sai dai abu na wajibi wannan babu laifi in kai ba za a ce kayi lagu ba misali hata shawa ya zo maka haka wannan na tilas ne ya fita daga ikonka ya ce ham zai a ce za ka yi lagu a ya fita daga ya fita daga ikonka na a sirrance maganan kalil ka tuno ko a sirrance ba a bayyana ba Eh, muktasar kalil bayanin da ya yi shi kuma wanda ke gebenka ba zai ce maka yar hamu kalla ba na na eh na ga mutane suna wannan kurakuran wanda wanda yi sallah shi kadai a gefe ba shi da sallah ba shi da sallah da da yake da wanda yana cikin gida sauti na kai masa yana bin sallah ok cewa sahu zai iso shi sahu zai iso shi to wannan ya zai rasa fasantar ne mai yawa na ladan sallar jam'i in bai iso shi ba kuma bashi da sallah in kuma sahu ya iso shi to ya rasa fasantas mai yawa idan da suka yi sallah yanzu a masallacin nan kowa an bashi lada 500 shi sai a bashi 150 haka ya tafka babba asara saboda mai wasa da jona sahu yasa annabi yakan nuna bacin ransa ma akan jona sahu yakan nuna bacin ransa akwai sanda annabi ya juya zai yi kabbara sai juyo yake ce musu ko ku daidaita sahunku ko Allah ya sassaɓa tsakanin zuciyanku ransa a ɓace ya ce duk abin da kuke ta baya ina ganinku wannan baiwa ce Allah ya masa mu'jiza ce ni yanzu ni na juya ba zan ga me ake yi ba yanzu ban san me malam shehu yake ba amma annabi ne yake zaune ya san abin da malam shehu yake saboda yana kallon sa ta baya wannan mu'jiza ce ta annabi ya ce kamar yadda nake gani ta gabana ina gani ta bayana ko ku daidaita sahunku ko Allah ya sassafa tsakanin zuciyarku to duk irin abin da annabi ya kausasa harshe a nan ba karamin kima yake da shi gurin ubangiji ba kenan bai kamata mai sallah ya wasa da shi ba a lokacin da ya yi wasa da shi in ma ko ya rasa sallar in ya zama sahun bai je gare shi ba ko kuma ko da ya samu sallar zai rasa fasantaj mai yawa na ladan sallar saboda haka mutane kar a yi wasa da al'amarin sallah da kuma al'amarin jonasu amin amin wannan ce assalamu alaikum gafarta malam ina son amin ƙarin haske akan nau'in gyangyaɗi da yake haifar da sake alwala gyangyaɗin da zai haifar da sake alola shine gyangyaɗin da ya yi nauyi har ya zamanto kai mai gyangyaɗin baka san abin da ke faruwa a kewayenka ba amma ƙaramin gyangyaɗi da zai ja ka jawo ya ja ka jawo wannan baya baya bata alwala saboda hakan ya faru a zamanin manzan Allah kuma ba a musu umarni da su sake alwala ba mun karanta hadisin a wannan littafi sahabbai sun cika makil da masallaci suna jira annabi ya zo ya ja su isha yau ne gobe ne annabi shiru har suka fara gyangyaɗi sai dina umar ya shiga ya samu annabi ya ce ya rasulallah raƙadan nisa'u wasu biyan as-salata salata ya manzan Allah a fita a mana sallah mana mata suna can bacci ya ɗauke su da ƙananan yara maza kuma suna can sai gyangyaɗi suke annabi ya fito kansa na ɗigar ruwa yana cewa laula an ashuka ala ummati la amartum bi hadhihi salati fi hadhihi sa'a ba dan kar in kuntata wa al'ummata ba da na umurce su da wannan sallah ta isha a wannan lokaci kenan kamar lokacin yafi falala sama da lokacin ta na farko to anan kawai suka tashi akai sallah ba ce a alolakku ya karye ku je ku sake dan normal gangabi haka da mutun zai ba mai nauyi ba wani yana zaune ba ma gyangyaɗin ba ne bacci ne har da min shari za ka je yana yi sai an ɗan taɓa shi a sahuta wannan zai iya warware alola duk da wancan hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ainu wika as-sahi ido madaurin dubura ne idza namatil ainan istatlaqa al-wika'u idan idanu guda biyu sun yi bacci wannan madaurin ya kwance abu zai iya fita baka sani ba alwalarka ta warware baka sani ba hadisi ne amma bai inganta ba sai dai malamai sun tafi kan cewar matukar aka yi bacci wanda ya ɗanyi nauyi to yana warware alwala malamai ba su yi saɓani ba a immatul mazahib al'arba'a ba su yi saɓani ba kan cewar bacci yana warware alwala amma janjaɗi baya warware alwala in ba ya yi nauyi ya shiga babin bacci ba wallahu ta'ala alam tambaya ta ƙarshe ce assalamu alaikum alaikum assalam ya ce malam mutum ne da ke wajen masallaci annan kamar na karanta shi ko ya ce ina so a min ƙarin haske akan a wannan ma na karanta ko sun ƙare ne akwai wata ya ce ga mutumin da ya makara a sallar asuba to wane lokaci ya kamata ya gabatar da raka'atayil fajr kafin ko bayan sallar asuba tunda ya makara ga sallar asuba yanzu kan sai dai sallar asuba ko o ko shi bai samu sallar jam'i ba yake nufi na ɗauka ya makara tashi a zai yi raka'atayil fajr ɗinsa sai asuba misali ya tashi wata rana ma ta fito ko shin zai fara sallar asuba ne ko kuma zai fara raka'atayil fajr zai fara raka'atayil fajr sai sallar asuba ko da rana ta fito haka ya faru da annabi sallallahu alaihi wasallam ka tuno a halin tafiya suna tafiya da shi da sahabbansa ba su kwanta bacci ba sai tsakiyar dare wajen kaman kace irin biyu ko uku aga tsakaninsa da asuba bai wuce awa biyu ko uku ba to kuma sun gaji sun jikkata suna so su huta sai annabi ya ce mutane biyu su musu gadin lokaci kadda a kwanta bacci a makara sallah asuba da bilal da wani suna zaune suna zaune wancan sai bingire sai bacci ya gaji bilal yana zaune yana zaune dab da asuba shi ma sai bingire duka sai suka yi ta bacci ba su farka ba sai da rana ta fito ta dan fara gasa su ma umar ya farka shi ne ya kabbara sai duka suka farka manzo Allah ya ce ma haza ya bilal bilal yau mai kamana haka mun baka gadin lokaci saboda ka jira lokacin asuba ka tashe mu kai ma ka dingire da bacci ya ce Allah ya manzo Allah abin da ya janye ku ya rinjaye ku wallahi ni ma shi yazo ya dingire ne ya ci galaba ta annabi ya ce to komi akwai akwai shedan tun da har mai gadi muka sa amma mai gadin ma bai tsira daga kaidin shedan ba mu tashi mu bar gurin nan suka kara gaba aka yi alola aka yi raka atayil fajir sannan aka yi sallah asuba a kenan ko da mutum ya makara sai ya fara raka atayil fajir ya zo ya yi ya yi sallah asuba allahu ta'ala a alam alaikumus salam fi ne alwalarsa ta warware da ya tashi jawo wanda zai ci gaba da jan sallah sai jawo masbuki to masbukin nan yayi zai yana da ɗayan abubuwa guda biyu yana da damar ya jawo wani wanda ya zo ya tara a masallaci shi kuma ya koma baya saboda shi masbuki yanzu in raka'a biyu ya samu sallar isha liman ya jawo shi ya ci gaba da sallah shi kuma raka'a biyu ya samu to yanzu zai yi sallama ne alhali akwai raka'a biyu a kansa ko kuma zai cikato to in zai cikato kuma wanda suka samu full sallah ya za su yi an gane bayani to yana da damar ya jawo wani ya shiga ya ci gaba da jan sallah ko kuma idan ya tashi zai cikato raka'o'insa guda biyu ma musu zauna su jira shi idan ya cikato raka'o'insa guda biyu yayi sallama ya sai sallama tare da shi kamar sallar siffar sallar tsoro ka gane siffar sallar tsoro manzon Allah yayi sallah raka'a biyu da tawaga farko suka yi sallama sai tawaga ta biyu suka zo annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya cikato raka'a na biyu tare da su yayi sallama tare da su sai zama zai tafi tare da siffar sallar tsoro a lokacin da ya tashi zai cika tora kawai'insa guda biyu su sai su zauna su jira shi tunda su suna da raka'o'i cikakku haga ba za su tashi su ciko ba kuma ba za su yi sallama gabanin limaminsu ba za su jira limaminsu su yi sallama tare da shi to idan ya tashi ya cika to raka'o'i biyun yayi sallama sai sai sallama tare da shi Allah ta'ala alam tabbas an yi an yi wannan maganar mancewa mancewa ne abu na ƙarshe da za mu karkare a kansa akwai ɗaya daga cikin 'yan uwa masu halartar wannan majalisi namu da yake so a sanya shi cikin addu'a saboda jarabawa da yake fuskanta wacce take ta promotion na gurin aiki wanda kuma shine na ƙarshe daga shi kuma sai ritaya da shine yake so 'yan uwa su sanya shi cikin addu'a Allah masa taufiki ya datar da shi cikin wannan jarabawa ya yi cikin nasara ya kare cikin nasara Allah ya agaza maka Allah ya taimaka maka Allah ya sa ka yi cikin nasara ka kare cikin nasara ka samu wannan promotion din masu bukatu na alkhairi a cikinmu ubangiji ka biya musu bukatunsu waɗanda suke da damoyi ubangiji ka yaye musu masu fama da jinya ubangiji ka ba su lafiya mu kuma da ka ba mu lafiya ka sanya ta ta zamanto mai amfani gare mu ka albarkaci rayuwarmu ka albarkaci rayuwar zurriyarmu ka sanya albarka cikin wannan ƙasa tamu ka wanzar da aminci cikin wannan ƙasa tamu duk inda musulmi yake ya ubangiji ka ba shi kariya ya ubangiji ka ba shi garkuwa ya ubangiji ka ba wa dukiyarsa kariya da garkuwa masu ƙoƙarin salwantar da rayukan bayinka ubangiji ka shiga tsakaninsu da bayinka masu ta'adin dukiyar bayinka ubangiji ka musu katangar ƙarfe tsakaninsu da bayinka babu abin da ya gagare ka ya ubangiji cikin sammai ko ƙasai allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته